إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam abdurrahman al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga 18 ga watan juma'a da thani hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga tara ga watan shabi miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasinmu na shidda na sha shidda kuma na ƙarshe insha Allahu a cikin wannan littafi mai albarka mala yake cewa والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء ملائكة cewa mantuwa a cikin sallah wadda ta bar mutum duk ɗaya ne da sallar da take yanzu ne mutum zai yi imana da sallar da aka tambayo ka da sallar da yanzu ne lokacin da ya shigo to duk abin da na mantuwa yake tattaruwa akan sallar da lokacinta ne yanzu to zai tattaru akan sallar da ta wuce mutum a lokacin da yake ramkwanta imana da mutum zai yi ƙari ko ya yi ragi ko ya manta wani rukuni a sallar shi ta ramko to zai zo da wannan rukunin kuma zai gyara sallar shi ba zai ce ba zai zo da wannan rukunin ba saboda ya kasance sallah ce wadda lokacin ta ya rige ya wuce malaka cewa sahwi fil nafilati kasahwi fil faridati illa fi sitti masaila al-fatihati والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال ملائكة والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة منتوى أتكن صلاة نافلة وكمر منتوى أتكن صلاة فرلة ملائكة إلا في ست مسائل سي أتكن مسألولي قدا شدة ملائكة الفاتحة كمر متمن ديمانتي karatun fatiha wa surati ko mutumin da ya mance sura wa sirri ko ko mutumin da ya bayyana karatu a wurin da ake boyewa wal jahari ko ko mutumin da ya boye karatu a wajen da ake bayyanawa wa ziyadati raka'atin ko mutumin da ya ƙara raka'a guda a cikin sallar shi wa nisyani ba'd al arkani in tala ko ko mutumin da ya mance abin da ya rukuni biyu ya kai uku ya kai zuwa hudu abinda mala yake nufi a nan wasahu fil nafilati kasahu fil farida idan mutum yana sallah ta nafila to duk abinda idan mantuwa ta kama shi ko ƙari ko rage ko rage wani rukuni a cikin sallah ta farilla to haka ma idan sallah ce ta nafila wannan rukunin za a zo da shi kuma za a gyara wannan sallah shine abinda malam zai mana bayani ana malaka ta fa man nasiya al-fatihati في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يل فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك في تارك السجود ما لا يكتوى فمن نسي الفاتحة دمت من دائما تكرة فاتحة في النافلة الهالي شيكم ينا سلة نافلة wata zakara ba'dar ruku'i sai ya tuno cewa ya mance bai karanta fatiha ba ba'dar ruku'i bayan ya rige ya yi ruku'i malaka cewa tamada to zai ci gaba da yin sallar shi wasa jada ƙablar salami amma zai yi sujuda ƙablar salami kamun ya yi sallama bi khilafil farida mala ce tsabanin sallah ta farilla fa innahu yalghi tilkar raka'a idan sallah ce ta farilla yalghi tilkar raka'a waccan raka'a za ya goge ta ne wa yazidu ukhra wa yatamada sai ya zo da wata ya ƙara wata raka'a ta daban wa yatamada ya ci gaba waya kunu sujuduhu sujudansu za ta kasance ne kama zakarna fi tariki sujudi kamar abunda muka ambata a baya ga mutumin da ya bar sujuda malaki cewa duk mutumin da yake karatu yake sallah ta nafila sai yammance bai karanta fatiha ba to idan mai yammance bai karanta fatiha ba idan dai yana tsaye ne bai rige ruku'i ba zai koma ya je yayin wannan ruku'in ne idan kuma ya kasance ya rige yayi ruku'i to zai ci gaba da sallar shi amma zai zo da sujuda kamun zai zo da sujuda qabla salami wadda take ta qablice malaki ta bi khilafil farida sabanin sallah ta farilla fa innahu yalghi tilka raka'a idan sallah ce ta farilla za ya goge waccan raka'a wa yazidu ukhra sai ya zo da wata raka'a ta daban wa ya tamada kuma ya ci gaba wa yakunu sujuduhu kama zakarna fi tariki sujudi sai sujudan shi ta kasance kamar yadda muka ambata a baya a cikin mutumin da ya bar sujuda idan ya kasance cikin raka'o'i ne na biyu na farko zai yi sujuda ta qabli idan ya kasance cikin raka'o'i na biyu ne na ƙarshe za a yi sujuda ta ba'di malaki cewa man nasiya surata aw al-jahri aw as-sirri fi an-nafilati wa tadhakkara ba'da ar-ruku'i tamada wa la sujuda alayhi bi khilafi al-fariḍah malaike cewa man nasiya surata duk mutumin da ya manta karatun sura awul jahari ko ko ya boye karatu a wajen da ake bayyanawa aw sirri ko ko ya bayyana a wajen da ake yin sirri fin nafilati alhali shi kuma yana cikin sallah ta nafila wa tadhakkara ba'da ruku'i malaike cewa sai ya tunano hakan bayan ya rige ya ruku'i tamada zai ci gaba da sallah ne wala sujuda alaihi bi khilafil farida ba zai zo da sujuda ba bi khilafil farida sabanin sallah ta farilla idan mutun yammance idan mutun yammance karatun sura a sallah ta farilla to wannan mutumin zai zo da sujuda ne qabli kenan tunda yayi rage a cikin sallah zai zo da sujudan qabli ko ko mutun ya boye karatu a wajen da ake bayyanawa to idan sallah ce ta farilla zai zo da sujudi na ƙabli ko ko mutum ya bayyana a wurin da ake ɓoyewa idan sallah ce ta farilla shi ma zai zo da sujuda na ƙabli amma idan sallah ce ta nafila sai mutum ya mance sura kuma ya mance ya bayyana a wurin da ake ɓoyewa ko ya ɓoye a wurin da ake bayyana kuma bai tunano wannan ba sai bayan ya rige ya ruku'i mala yake cewa tamada zai ci gaba da yin sallar shi wala sujuda alaihi kuma ba zai zo da wata sujuda ba amma idan ya kasance kamun yayi ruku'i yana sallah ta nafila sai ya tunano cewa ban karanta sura ba to zai karanto wannan sura idan mutum ya ɓoye karatu a wajen da ake bayyanawa amma bai riga ya ruku'i ba a sallah ta nafila to zai dawo da wannan karatun idan mutum ya bayyana karatu a wajen da ake ɓoyewa kamun ya yi ruku'i sai ya tuno da cewa ya bayyana to zai dawo ya sirranta amma ba tare da ya zo da sujuda ba mala yake cewa idan kuma ya rige ya shiga ruku'i ne to wannan ba zai dawo ba ya yi wannan abin da yammance kuma ba zai zo da sujuda na kabli ba ko na ba'ad mala yake cewa wa man qama ila thalisatin fil nafilati fa in tadhakkara qabla aqdi ar-ruku'i raja'a wa sajada ba'da as-salami وإن أقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام قال يكي cewa ومن قام إلى إلى إلى ثالثة في النافلة mutumin da ya tashi zuwa ga raka'a ta uku alhali shi kuma yana cikin sallah ta nafila kenan ya mance mi ya mance zaman tahiya na farko wa man qama ila thalisatin fil nafila duk mutumin da ya mance zaman tahiya na farko a cikin sallar shi ila thalisatin fil nafila ya tashi zai raka'a ta uku a cikin sallah ta nafila fa in tazakkara qabla aqdi ruku'i idan ya tunano hakan kamun ya rige ya yi ruku'i raja a wasa jada ba'da salami sai ya dawo ya yi wannan zaman tahiyan wasa jada ba'da salami idan ya salamce sallah sai ya zo da sujudu sahi guda biyu wa in aqada salisa idan kuma ya kasance ya rige ya yi ruku'i ko ya taso daga ruku'i na raka'an shi ta uku tamada malace zai ci gaba da sallah ne wa zada rabi'a sai ya ƙara ya cike da ta hudun wa sajada qabla salami sai ya yi sujuda qabla salami kamin ya yi sallama bi khilafil farida malace sabanin sallah ta farilla fa innahu yarji'u shi din zai dawo ne mata ma zakara duk lokacin da ya tuna cewa mata ma zakara duk lokacin da ya tuna cewa bai zaman tahiya ba wa yasjudu ba'da salami zai sujuda ne ba'da salami bayan ya riga ya salamce sallah anan malam yana magana mutumin da ya mance zaman tahiya na farko alhali shi kuma yana sallah ta nafila to idan ya tunano kamun yayi ruku'i zai dawo yayi wannan zaman tahiyan yayi sujuda ba'da salami idan kuma ya rige ya taso daga ruku'i ko ya rige ya ruku'i na raka'an shi ta uku ce zai ci gaba kuma ba zai zamna a raka'a ta uku ba sai ya cika raka'an shi ta hudu sannan sai ya zo da sujuda qabla salami kamin ya kasance yayi sallama saboda idan ya rige ya shiga ta uku ne kenan ya manta mi ya rage sallama wadda ake yi a zaman a zaman tahiya na farko tunda ita sallar nafila ana yin ta ne raka'a biyu biyu kenan idan mutum yana yin raka'a biyu sai ya mance ya tashi kenan ya mance sallama ɗaya kenan ko kenan wannan ragin da ya yi shi ne zai sa ya zo da sujuda qabla salami bayan cewa kamun ya salamce sallah mala yake cewa man nasiya rukunan minan nafilati kan rukuyi aw sujudi wa lam yatazakkar hatta sallama wa tala fala i'adata alaihi bi khilafil faridati fa innahu yu'iduha abadan mala yake cewa man nasiya rukunan duk mutumin da ya manta rukuni minan nafilati alhali shi kuma yana sallan nafila kan ruku'i kamar mutumin da ya manta ruku'i aw sujudu ko ko mutumin da ya manta sujuda walam yatazakkar amma bai tunano ba hatta sallama har ya salamce sallar shi wa tsala kuma an doki lokaci mala ce fala ya adata alaihi ba zai maida ba zai ramka wannan ba zai sake wannan sallah ta nafila ba bi khilafil farida sabanin sallah ta farilla fa innahu yu'iduha abadan wannan sallar zai maida ta har abada ana bin shi sallah abinda malai yake so ya mana bayani mutum ne yake sallah ta nafila sai ya mance ruku'i ko ya mance sujuda sai ya salamce sallah bayan ya salamce kuma ya shiga hira shi har an ɗauki lokaci mai tsawo malai yake cewa fala ya adata alaihi ba zai dawo ba ya ce sai ya sake wannan nafilai saboda ya mance ruku'i ko ya mance sujuda ko ya mance wani rukuni amma idan sallah ce ta farilla kan mance ruku'u ko kan mance sujuda bayan cewa an ɗauki lokaci malace to za ka dawo ne ka sake wannan idan ba ɗauki lokaci ba za ka sake wannan ruku'un ka zo da sujuda na kabli ko ba'adi idan kuma an ɗauki lokaci malace mutum zai sake wannan sallai wa man qata an nafilata amidan aw taraka min haraka'atan aw sajadatan amidan a'adaha abadan malace man qata an-nafila duk mutumin da yanke sallah da gangan amidan yana mai da gangan aw taraka min haraka'atan ko ko yana sallan nafila sai ya mance wata raka'a aw sajadatan ko ya mance wata sajada amidan yana mai da gangan a'adaha abadan malace zai sake wannan sallar ta nafila mutum ne yana sallar nafila kawai sai ya yanke wannan wannan sallar da gamgam to ba zai dawo ba ce zai yi bina'i akan wannan sallar a'a mala yake cewa au taraka raka'atan ko mutumin da ya bar raka'a ko sujuda zai dawo ya sake wannan raka'an ne ko ya sake wannan sujudan amma idan mutum ya yanke sallar da gangam to ko da sallar nafila ce wannan mutumin ba zai dawo ba ce zai dora daga inda ya tsaya kana sallar nafila kai raka'a guda kawai sai ka salamce ka kama harakokin gaban ka amidan da gangam Allah ce to mutum zai sake wannan sallar amma idan ya kasance mutum ya yanke ta ne ba da gangan ba wani uziri ya sa shi yayi magana ko wani abu na tilas maganar da ba ta da tsawo to ba zai sake sallar duka ba zai dora ne daga inda ya tsaya mala yake cewa man tanahada fi salatihi fala shay'a alaihi illa an yantiqa bi hurufin malaka cewa manta na hada duk mutumin da ya huji a cikin sallah mutumin da yana sallah sai ya sheda babba yace ya sheda da ƙarhi amma la ce sallar shi tana nan illa an yantiqa bi hurufin sai dai in ya kasance wasu haruffa sun hito illa an yantiqa bi hurufin sai dai in ya kasance wasu haruffa sun hito daga bakin shi a lokacin nan ne a lokacin nan ne zai iya sake sallah wa in sahal imamu bi naqasin aw ziyadatin sabbaha bihi al-ma'mum malaka cewa in sahal imamu idan liman yayi mantuwa ko yayi ƙari ko yayi ragi sabbaha bi naqasin ko da ragi ko da ƙari aw ziyadatin ko da ƙari sabbaha bihi al-ma'mum malaka yake cewa mamu za su ce mai subhanallah liman ne ana sallah mumakin ya zamna ya zaman tahiya sai ya tashi zai karo ta uku to ma musa su ce mai subhanallah ko ko liman ne ya yi ragi ya salamce sallah daga raka'a na biyu sallan da zai raka'a hudu sai ma musu ce mai subhanallah su ce mishi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah saboda ya gane cewa ya yi ragi ko ya yi kuskure sai ya dawo ya gyara wannan sallai malaka cewa in qama imamuka min raka'ataini fasabbih bihi fa'in fara ƙal'arda fatta bihu malaike cewa in ƙama imamu kamar raka a ta yi fasabbih bihi malaike cewa idan limaminka yana salla ta nafila wa in ƙama imamu kamar raka a ta idan ya tashi daga raka a guda bi fasabbih bihi malaice ka yi mishi tasbihi idan ya tashi daga raka a wa iza ƙama imamu kamar raka a ta yi fasabbih bihi idan ya tashi daga raka'a guda biyu bai zamna ya zaman tahiya ba ka mishi tasbihi ka ce subhanallah fa in faraqa al-ardha fattabi'uhu idan ya ji lokacin da ka ce mai subhanallah ya dawo alhali shi kuma da guwowin shi da hannun shi bai rabu da ƙasa ba to babu wata sujuda da za a yi amma wa in faraqa al-ardha idan ya bar ƙasa da guwowin shi na hannu da guwowin shi na da tahin hannun shi ya bar ƙasa ya riga ya miƙe tsaye malace fattabi'u to kai ba za ka zamna ba ka tashi ka bi shi ku yi tsaye tare amma sai ku zo da mi sai ku zo da sujuda wanda yake na qabli ne tun da kun yi ragi a cikin sallah mala yake cewa in jalasa fil ula aw fi salisati qum wa la tajlis ma'ahu mala yake cewa in jalasa fil ula idan liman ya zauna domin ya yi zaman tahiya alhali shi kuma raka'a ce guda yayi wa in jalasa fil ula idan ya zamna yana so ya zaman tahiya alhali shi kuma raka'a ɗaya ce yayi aw fi salisati ko ya zamna domin ya zaman tahiya alhali shi kuma raka'a na uku ne yake a ciki qum wala tajlis ma'ahu wala ce ka tashi kada ka zamna a tare da shi saboda shi liman ana yi mishi biyayya ne a cikin abin da bai kuskure ba liman ne ya zamna zai zaman tahiya a raka'a ta farko to za ka tashi ne kai ka miƙe tsaye sai ka miƙe tsaye ka ce mai subhanallah amma ba za ka zamna da shi ba a yi wannan zaman tahiyan alhali shi kuma yana raka'a ta farko ko yana raka'a ko yana raka'a ta uku malaka cewa wa in sajada wahidatan wa in sajada wahidatan wa taraka thaniya fasabbih bihi wa la taqum ma'ahu illa an takhafa aqda ruku'ihi fattabi'hu ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد قبل السلام فإن كنتم جماعة الأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم ما لا يكتوى وإن سجد واحدة idan liman ya yi sujuda guda wata raka saniya sai ya bar sujuda na biyu fasabbih bihi to ka ce mishi subhanallah wala taqum ma'ahu ba za ka tashi tare da shi ba illa an takhafa aqda ruku'ihi fattabi'u sai dai in ka ji tsoron yayi ruku'i fattabi'u to sai ka tashi ka bi shi ku miƙe tsaye wala tajlis ba'da zalika amma bayan haka ba za ka zamna tare da shi ba la fi saniyatin ba za ka zauna tare da shi ba a lokacin da yake raka'a ta biyu zaman tahiya na farko kenan wala fi rabi'atin kuma ba za ka zauna a tare da shi ba lokacin da yake zaman tahiya na raka'an shi ta hudu fa idza sallama idan ya rige ya salamce fazid raka'atan ukhra sai ka karo raka'a guda badlan min ar-rak'ati allati alghaytaha baniyan sakamakon waccan raka'a wadda ka goge ta wa tasjudu qabla salami sai ka yi sujuda qabla salami kamun ka salamce fa in kuntum jama'atan idan kun kasance kuna da yawa al afdalu lakum an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum abin da yafi gare ku ku jawo wani ku sanya shi a gaba ya ida cika muku wannan sallah abinda malam yake so yayin magana akan shi anan limami ne yake sallah sai ya sujuda daya maimakon ya yi sujuda ta bi sai ya miƙe tsaye to abinda mamu za su yi anan za su ce mishi subhanallah ba za su tashi su bi shi ba a bar wannan sujuda suna zamne za su ce mishi subhanallah to idan bai dawo ba idan sun ga cewa za su iya yin wannan sujuda sai su tashi su tardo shi to za su yi wannan sujudan sai su tashi su tardo shi idan kuma suka ga cewa kamun su yi wannan sujuda idan suka ga cewa kamun su yi wannan sujudan zai iya yin ruku'i na raka'an da ya miƙe to ba za su yi wannan sujudan ba za su tashi su bar shi a ci gaba da sallah amma a lokacin da zai zamna zaman tahiya na harko su mamun ba za su zamna ba za su miƙe tsaye haka a lokacin da zai zamna ya yi zaman tahiya a raka'a ta hudu mamu ba za su zamna tare da shi ba za su miƙe sai ya salamce sallah sai kowanne daga cikinsu sai ya ƙaro raka'a guda sai ya sujuda kamun ya salamce sallah idan kuma suna da yawa to suhnuni yana ganin ku jawo wani gabanku sai ku miƙa shi sai ya ida cika muku wannan raka'a ta ku amma idan kowa ya tashi sallah kowa ta yi ban san in mun gane ba limami ne yake sallah sai yaman yayi sujuda guda maimakon ya tashi yazo da maimakon yazo da sujuda ta bi sai ya tashi ya miƙe tsaye to mamu za su ce subhanallah yanzu mamu bayan sun ce subhanallah suna da zabi idan sun ga cewa za su iya yin wannan sujuda sai su tashi su tardo shi kamun yayi ruku'i to sai su yi wannan sujuda sai su tashi su tardo shi kamun yayi ruku'i idan an salamce sallah da shi da su dukkaninsu sai su yi mi sai su yi sujuda na ƙabli tunda sun rage sallah idan kuma suka ga cewa kamun su yi wannan sujudan zai iya ruku'i ruku'in wancan ya bar su to za su tashi su bar wannan sujuda sai a ci gaba da sallah amma a lokacin da zai zamna zaman tahiya na biyu ba za su zamna tare da shi ba saboda mi saboda ai duk raka'ar da aka mance sujuda a ciki mun ce goge ta kake za ka yi sifiriman da sai ka kawo wata maimakon ta ko kenan yanzu a lokacin da zai zamna zaman tahiya na farko raka a kuku a wajenku ɗaya ce ba biyu ba saboda kun goge watan wadda ya bar su juda ko to haka idan ya kasance ya zamna domin ya zaman tahiya ba za ku zamna tare da shi a zaman tahiya na farko ba saboda ku a wajenku raka a ɗaya ce saboda kun goge waccan haka idan ya zamna domin ya yi zaman tahiya na ƙarshe ku ba za ku zamna tare da shi ba saboda ku a wajen ku raka a uku ce saboda kun goge waccan to yanzu sai ku yi tsaye idan ya salamce sallah sai kowa daga cikin ku ya zo da raka'a da raka'a shi guda wadda ya goge waccan wadda liman ya bar sujuda sai ya zo da sujuda qabla salami wasu malaman suna ganin idan kuma kuna da yawa sai ku jawo wani sai ku tura shi sai ya ida cika muku wannan raka'a sai ku zo da sujuda qabla salami kamun ku salamce amma idan bai samu hakan ba kuma kowa idan ya tashi raka'an ya zo da sujuda qabla salam sallar shi tayi mun gane ko malai yake cewa in zada al-imamu sajdatan salisatan fasabbih bihi wa la tasjud ma'ahu malai yake cewa in zada al-imamu sajdatan thalisa idan liman ya ƙara sujuda ta uku fasabbih bihi ka mustasbihi ka ce mai subhanallah wala tasjud ma'ahu amma ba za ka yi sujuda tare da shi ba liman ne ya yi sujuda guda biyu sai ya samu kuskure sai ya koma domin ya yi ta uku to kai mamu ba za ka bi shi a yi wannan ta ukun ba sai ka ce mashi subhanallah saboda liman ana bin shi ne a wurin da bai kuskure ba dan liman ya tashi zai kara sujuda na uku sai ku ce subhanallah amma ba za ku yi wannan sujudan tare da shi ba idan ya salamce sallah sai ya yi sujuda na ba'adi saboda ya yi kari a cikin sallah amma idan liman ya yi ƙarin sallah da gamgam liman ya tabbatar da cewa sujuda ɗabiye ya zo da ta uku yana mai da gangan to da sallar shi da sallar mamun shi duka ta lalace idan da ya yi ƙari yana mai da gamgam a ƙari a cikin wannan sallar to da sallar shi da wanda suke bin shi sallar su ta lalace malaki cewa in qamal imamu ila khamisatin tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fihi wa jalasa man tayaqqana ziyadataha fa in jalasa al-awwalu wa qama ath-thani batalat salatuhu mala yake cewa wa in qama al-imamu ila khamisatin idan liman ya tashi domin ya zo da raka'a ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mujibaha to wanda yake tunanin wannan raka'ai wa in qama al-imamu ila khamisa malace idan liman ya tashi domin ya zo da raka'a ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mujibaha to zai tashi ya bi shi a cikin wannan raka'a ta biyar wa man tayaqqana mujibaha wanda yake wanda ya tabbatar da cewa wannan raka'a ta biyar ta tabbata a zo da ita liman ne ya tashi domin ya yi raka'a ta biyar mala ya ce to tabi'ahu man tayaqqana mujiba wanda yake da tabbacin wannan raka'a ta biyar ya kamata a zo da ita to zai tashi ya miƙe tare da liman a zo da wannan raka'a misali liman ne ya manta sujuda ko liman ne ya manta ruku'i kaga wannan raka'a ai an goge ta to idan liman ya tashi domin ya zo da tabiyar kai kana da tabbacin cewa wannan raka'a tabiyar da zai zai zo da ita ne saboda an goge waccan ko kana da tabbacin haka malace to tabi'ahu sai ka tashi ka bi shi a zo da wannan biyar din tabiyar din aw shakka fihi malace koko kana shakku menene yasa liman zai tashi ya kawo raka'a ta biyar shin ya yi mantuwa ne shin ya goge wata raka'a ne kana shakku to kai ma za ka tashi ka bi liman a miƙe an gane ko idan liman ya tashi zai raka'a guda biyar mutane suna kasuwa kashi uku ne mutum na farko mutumin da yana da tabbacin cewa wannan raka'a ta biyar akwai dalilin da yasa za a zo da ita saboda akwai wata raka'a da aka goge ko ko saboda akwai ruku'in da aka baro ko ko saboda akwai sujudin da aka baro wanda zai sa a goge raka'a to wannan mutumin zai tashi tare da liman a zo da wannan raka'a ta biyar haka mutumin da yammance au shakka fi ko ko mutumin da yake shakku dan me yasa liman zai zo da raka'a ta biyar yana shakku shin akwai dalili ko babu dalili shi ma wannan mai shakkun sai ya tashi ya miƙe tare da liman sai a zo da wannan raka'a ta biyar waje na samanta ya kana ziyadata amma wanda yake da tabbacin cewa wannan salle liman ƙari ne za ya raka'a ta biyar ce za ya ƙari to zai zamna kowa zai yi aiki ne daidai gwalgwadon abin da yake da shi na ilimi idan kana da tabbacin cewa wannan raka'a dole a zo da ita saboda akwai raka'ar da ta lalace to ka tashi ka zo tare ku zo da wannan raka'a ta biyar tare da liman idan kuma kana shakku kai ma ka shiga harkar kaso ka kamance biyar aka yi ko hudu aka yi kai ma shakku kake to ka tashi tare da liman ku karo wannan raka'a ta biyar amma man ta yaqana ziyadataha wanda ya tabbatar da cewa wannan raka'a ta biyar ta ƙari ce to shi ba zai tashi ba tare da liman zai zamna ne fa in jalasal awwal wa qama sani batala salatu malace idan jalasal awwal wanda yake da tabbacin cewa wagga raka'a ta biyar dole a zo da ita ko yana shakku sai ya zamna wannan malace wannan sallar shi ta lalace liman ya tashi domin ya zo da raka'a ta biyar kai kuma kana da tabbacin cewa wannan raka'a ta biyar dole a zo da ita saboda akwai raka'an da ta lalace a baya sai ka zamna baka tashi ka bi liman aka zo da wannan raka'a ta biyar ba sallan ka ya lalace haka ko kana shakku kai ma baka sani ba hudu aka yi ko biyar kuma ka zamna baka tashi ka bi liman ba to kai ma sallar ka ta lalace malai yake cewa qamas sani amma kai da kake da tabbacin cewa wannan raka'a ta biyar ƙari ne liman zai yi kuma ka tashi to kai ma sallar ka ta lalace malace batsalar salatu sallar shi ta lalace to anan idan mutum ya tashi kuma yana mai mantuwa kai ka tabbatar da cewa ga sallah ce ta biyar ƙari ne liman zai amma sai ka tashi kana mai mantuwa to sai ka zo da wata raka'a daban idan ka tashi kana mai mantuwa to sai ka zo da wata raka'a ta daban sai ka yi sujuda qabla salam amma bayan an salamce sallah sai liman ya ce a'a abin da ya sa na zo da wannan raka'a ta biyar akwai raka'an da ina tunanin ta lalace to ba za ka zo da raka'a ba amma idan liman ya ce kuskure ne to za ka zo da wannan raka'a mun gane ko malam yake cewa wa idza sallama al-imamu qabla kamali salati sabbaha bihi man khalfahu fa in saddaqahu kammala salatahu wa sajada ba'da as-salami wa in shakka fi khabarihi sa'ala adlaini wa jaza lahum al-kalamu fi dhalika malam yake cewa in sallama al-imamu qabla kamalis salati malace idan liman ya salamce sallah qabla kamalis salati kamun sallar ta cika misali zai raka'a hudu a sallar azhar sai bi sai ya salamce ba wai ya salamce da gangan ba a'a ya salamce yana mai tabbacin cewa sallar ta cika sai ya salamce sabbaha bihi man khalfahu wa'anda suke bayan shi sai su ce mashi subhanallah fa in saddaqahu kammala salatahu wa sajada ba'da salam idan ya gazganta su ya yarda da abin da suka ce to sai ya tashi ya cika wannan sallar sai ya sujuda ba'da salami bayan ya salamce sallah liman ne ya salamce sallah a raka'a na biyu sai ma mu suka ce subhanallah bayan sun ce subhanallahi sai ya gazganta su ya tashi ya ciko raka'a biyu to zai sujuda ne ba'da salami wa in shakka fi khabarihi amma da liman zai shakku ya salamce sallah sai ma musu ce mai subhanallah shi yana shakkun wagga sallar ta cika su kuma suna ganin wannan sallar bata cika ba malace sa'ala adlaini sai ya jiyo baya ya waiwaya ya ga wane ne adali guda biyu a ciki sai ya tambaye su ya ce waiwa na sallar nan ya ne take sai ya ce a sallar nan kayi rage sai ya ƙara dubawa ya ga kuma wane ne adali ya ce waiwa na sallar nan ta cika sai ce a sallar nan kayi rage to wa'an ga su kuma mala yake cewa wajaza lahuma alkalamu fi dalika dimi ya halatta a gare su a lokacin da liman yake tambayar su amma malamai suka ce idan dimin bai wuce jumla biyar ba idan bai wuce phrase biyar ba kai malam Hassan sallan nan ya ne take dimin ba da dimin da bai da yawa to sai su ce a sallan nan an yi rage ko ko sallan nan an yi ƙari sai ya dawo kuma ya ƙara juyawa ya ga wane ne adali a ciki sai ya tambaye shi kuma sai a ci gaba da sallah wa in ta kanal kamala malaki cewa idan liman yana da tabbacin cewa ragin da ya yi ko kuskuren da ya yi hakanan ne amila ala ya ƙinihi zai yi aiki ne akan tabbacin shi misali bayan mamu sun ce mai subhanallah to yana da yaƙinin cewa e wannan sallah an yi ragi ko an yi ƙari to bai kai kuma sai ya jiyo ya tambayi mutum biyu ba amila ala ya ƙinihi sai ya yi aiki da tabbacin shi wata rakal adilaini sai ya bar wa'annan adilan guda biyu ba tare da ya tambaye su ba illa an yakfuran nasu khalfahu sai dai in mutane sun yi yawa kowa yana cewa subhanallah ko ko shi yana tunanin sallah ta cika amma dai ya ji subhanallah din ta yi yawa mutane sun cika yin subhanallah malace fa yatruku yaqinahu sai ya bar tabbacin shi wa yarjiu ilaihim sai ya zo ya bi abinda mutane suke akan shi misali shi yana da tabbacin cewa wannan sallah a wurin sharaka a hudu yayi alhali shi kuma biye sai ya salamce bayan ya salamce sai ya ji mamu sun cika gayin subhanallah to ba zai taurin kai bai ce kawai sallah ta cika kowa ta shi ta shi a'a tunda sun yi shi yawa zai dawo ne sai ya ci gaba da sallar shi ba tare da ya tambayi wa'annan adilan ba guda biyu sai ya kasance sun zo da sujuda ne qabla salami za su zo da sujuda idan ragi ne aka yi a sallai to za a zo da sujuda qabla salami kamun a salamce sallah idan kuma ƙari ne aka yi za a zo da sujuda ba'da salami bayan an rige an salamce sallah mala yake cewa bihamdillahi mala yake cewa da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala tamma matna kitabi muktasar al-akhdari mala yake cewa da godiya ga Allah madaukakin sarki wannan littafin dan takaitacce wanda aka fi sani da al-akhdari ya cika anan kuma muka kare wannan littafi abinda muka karanta na daidai a cikin shi Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya bamu iko da aiki da abinda muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh